بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد نعم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
وأما الحياء المذموم أم- mun ji zancen kunya kunya wacce suke a baso jiya ko a bar yi a bar yabo amma kunya ko a bar zargi فهو حياء العجز shine kunyar gajiyawa يجب التكسير da yake wajabta maka cika ta kasiru gajartawa da takaitawa kuma ka ce ka ji kunya في شيء من حقوق الله تعالى cikin wani abu daga wato haƙoƙin Allah ta'ala أو حقوق عباده ko haƙoƙin bayinsa in mutum ya kasa a nan wannan jin kunyan nan to abar zargi ce فليس هو من الحياء wannan ba kunya ba ce وإنما هو وخور وعجز ومهانة wannan kawai gajiyawa ce da kuma sakaci والله abinda أعلم Allah ne mafi sani abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka za ka yi ka yi kokari ka ga ka cika gwargwadon ikonka abinda aka ce ka bari ka yi kokari ka ka bar shi gabaki daya ka tsaya a haka kana bin manzon Allah to wannan shi yin haka shi ne abin so amma mutum ya kasa kuma ya ce yana jin kunyar kar a gane ya kasa wannan ba kunya ba ne rashin kunya ne kowa ya kokari karka takaita wajen salloli biyar karka takaita wajen wato tsayawa da kiyaye azumi karka takaita wajen tsayawa da ba da zakka da hajji karka takaita gurin girmama bayan Allah da biyayya ga iyaye da kyautata musu da neman yardarsu karka takaita wajen girmama malamanka da shahananka da bayan Allah baki daya kar ki takaita wajen girmaman jinki da binsa da yi masa yadda yake so in dai ba abin da zai saba wa Allah ba ne kar ka takaita wajen girmama halittar Allah baki ɗaya musamman wannan al'umma mai daraja al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam labudda mutum ya tsaya kar ya ta kasiri anan mai haƙi ka bashi haƙinsa kar ka yi cuta yawwa in ka cinye wa mutum dukiyarsa ko haƙƙinsa kuma ka gan shi ka ji kunya wannan ba jin kunya ba ce ba a sa ta a cikin kunya karɓaɓɓiya rashin kunya ne wannan ka kiyaye haƙoƙin Allah haƙoƙin manzon Allah haƙoƙin bayan Allah ka kawo duk mai haƙi ka ba shi haƙƙinsa ka kai ta ƙasiri in kai ta ƙasiri ka taƙaita a nan to ba kai fa ba kunya ba ce wannan na'am ومنه الحياء المتكلف yana daga cikinsa kunya a bar kallafawa
كذلك الرجل الذي وجد تمر في الحرم
kunya wacce take ana ta- ta ta kallafawa kai mun ji ruwa yadda aka yi ko نعم
mutum ya kallafawa kansa kunya wannan wannan ba abin yabo ba ne wannan ba za ka ce kunya ba ce za ka ji yadda sai na umar ya yi da wani mutum ko نعم ice min نعم كذلك الرجل الذي وجد تمر في الحرم mutum da فنادى لمن هذا التمر mutum ne ya ga dabino a harami guda ɗaya sai ya ɗauka sai ya dinga ya kuwa gawa nawaye wannan dabina nawaye mai sai na umar ya ce masa قال عمر له sai sai na umar ya ce da shi اجلس يا صاحب الورع المتكلف zauna zauna ya kai ma'abocin tsantseni mai kallafa wa kansa wannan ai kallafa wa kanka kai ka zauna dabino ɗaya kake eh kuwa kana ihu wannan tsantseni ne ka gani kunya ce ta takallufi saboda haka tsantsenin tsoron cin haram ne ya janyo masa wannan jin nauyin da ɗagawa da neman mai dabina sai na umar sai ya nuna wannan tana daga cikin kunya da ake aka kallafa wa kai ba a bar yabo ba ce wannan takallufi ne amma wara'u ne tsantseni ne da kiyaye haram ya janyo wannan takallufin a cikin wannan cigiyar dabino ɗaya
فألم kai sani أنه فارق بين الحياء والخجل
shi ya rabe wato tsakanin kunya da jin kunya haya zai man sai na umaru ya ce masa ya zauna mana kana kallafa wa kanka zauna sai mutumin nan ya shiru ya zanna ya kwanta ƙasa ya shiru haka to wannan shirin da yi wato wato jin kunya ya yi ba kunya ba hajal hajalu da haya'u ka gane saboda war'u nasa ne ya janyo masa har ya shiga yana hayaniya yana ɗaga sauti yana neman mai dabino ɗaya sai na umar ya ce masa yabo ya ce war'u ne tsantseni ne da ƙin da gudun haram ka zauna haka zauna mana haba kana kallafa wa kanka to shirin da iya zauna da ya ji wannan kalma da sai ya ji nauyi wannan shirin da ya laɓe ya saukar da kansa haka to wannan warƙu ne ba kunya ba ne hajalu ne kamar ya kunyata ne haka ya ji abin bawai abin da hajalu ne suna da yawa a musulunci abin yabo ne kamar yanzu lokacin da sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kalli a ja'afaru dan abi dalib na sayyidina ali ana zaune sai ko manzon Allah ya ce ja'faru kai kama da halitta ta dabi'ar halitta ka tayi kama da halitta ta dabi'ar ka tayi kama da dabi'ata ki dakanin annabi ne kyakkyawa ne sai sai ce alhamdulillah ya fara alhamdulillah tun yana zaune har ya miƙe ya dinga tsalle ga annabi ya dinga gumi sabai kowa yana kallonsa kawai to shi sai da ya haɗa ido da annabi an gane sai ya ji kunya sai ya maza ya dawo bayan sai da na ali karamallahu wajahu sai ya tsuguna ya kwantar da kansa ya shi to wannan ba haya'u ba ne hajalu ne to ire-iren waɗannan a musulunci suna da yawa kaga ai abin yabo ne wannan muka ce masu zikiri ma wannan ya ishe mu hujja an harraka a gaban manzon Allah an yi gumi ko to saboda haka sai ya ji kunya wannan kunyar hajalu kenan ya ji nauyi sai ya laɗe kuma haka bayan sai da na ali to irin waccan ta mai dabinan ce irin wannan kunyar ce na'am fakasiran ma yuzammul hajal da yawa akan zargi wato kunyata allazi yulaqu alaihi min babil majazi haya'an da ake sakinsa a babin wato fagensa wai kunya ne amma ba kunya ba ne ba haya'u ba ne hajalu ne qultu na ce fal madalubu min al muslimi na ce abin nema yan uwa daga musulmi an yatazayyana bi zinatil haya'i ya yi kawa da kawa da adon kunya musulmi dai al-muslim al-aqil musulmi mai hankali abin nema gare shi ya yi ado da kuma ado na kunya kunya wacce muka faɗa muke ta faɗar ma'anarta to duk musulmin kirki ya kamata abin nema a wansa ya bayyana da kunya ya yi adon kunya
an yasta amilal haya a fi kulli umuri ya aikatar da yin jin kunya cikin dukkanin lamuransa da sha'anoninsa fa inna takhalluqa bi khuluqil haya'i domin ɗabi'antuwa da ɗabi'ar kunya min ash-sharafi lil muslimi al gayuri yana daga abu na ɗaukaka ga mutum musulmi mai kishi ala dinihi al islam a bisa di- addininsa musulunci al haya'a domin haƙiƙa kunya min akhlaqi nabiyina wa habibina muhammadin sallallahu tana daga cikin ɗabi'o'in nan na annabinmu da halayensa sallallahu alaihi wasallama kada amarana Allah bi takhalluqi bi akhlaqihi alayhi salatu wassalam hakika Allah kuma ya umarce mu da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa alaihi salatu wassalamu qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce qad kana lakum fi lai rasulillahi uswatun lalle mu musulmi mu'mine koyi kyakkyawa ya kasance ya tabbata gare ku ku yi liman kana Kuma yarju cikin manzon Allah wal yawmal Allah amma ga mai kaunar samun gamuwa da Allah salin alin da san wanda yake son shiga lahira lafiya shine zai dinga koyi da manzon Allah رزقنا الله التحمل والتزين بالحياء Allah Ubangiji ya arzuta mu wato kawatuwa da kuma yin ado da kunya حسا ومعنا hissan wa ma'anan wato kurukuru da kuma ma'ana ظاهرا وباطنا zahiri da baɗini Allah ka kawata mu da jin kunya الفصل الرابع fasali na hudu الفرق بين الحياء والرياء cikin rarrabewa tsakanin kunya da riya wannan riya ce wannan kuma kunya ce ya za a yi a rarrabe don da yawa wani abin zai fito riya ne wanda bai sani ba sai ya ɗauka jin kunya ne wani abin kuma zai fito jin kunya ne wanda bai sani ba sai ya ɗauka riya ne to ya za mu rarrabe mu gane riya a cikin mu'amalolinmu sannan mu gane ya jin kunya take na'am نعم إعلم kai sani إن الحياء haƙiƙa kunya يجعل الإنسان يخشى ربه تعالى tana sanya mutum ya ji tsoron ubangijinsa maɗaukakin sarki Allah kawai
والرياء amma riya يجعل الإنسان يتكلف للناس tana sawa mutane yana kallafawa ga mutane دون أن يفكر في إصلاح النية ba tare da ya yi tunani cikin gyaruwar niyya ba kawai والإخلاص da kuma yi don Allah
فيتيح قصده إلى رؤية الناس له fayyata ji kasdu sai ya fuskantar da nufinsa إلى رؤية الناس له i- zuwa ganin mutane gare shi kawai وتعظيمهم إياه da kuma mutane su girmama shi kawai zai yi haka saboda
ولهذا الدليل saboda wannan dalili ne فقد شرب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سويقا wani mutum ya sha wato tsaki na nono da cikui cikui dabino da أي tsaki تمرا وماء ta- da- ruwa da dabino da aka aka jika shi aka yi kunun dabino da da tsaki sai wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ya sha wannan فاستتر بثوبه من الناس sai kuma ya lullube fuskarsa daga mutane saboda da mutane
فقال رجل ما هذا wato da ya daga isha haka sai mutane za su kalle sai maza ya ja zanen sai ya lullube ya haka a gaban annabi fa. sai wani mutum ya ce da shi mai haka فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce هذا الحياء يؤتيه الله أقواما ويمنعه آخرين wannan abin da kaga ya yi hakan nan kunya ce kunya kenan Allah yake arzuta waɗansu jama'un da ita ya ba su wasu kuma yake hana su sai su yi abin ba jin kunya amma shi ya ɗauka yana sha kuma ya ga mutane na kallon su sai ya ji nauyi sai ya ji kunya sai ya maza ya lullube wani ya ce me haka kuma wai lullube maza Allah ya ce ai kunya ce Allah kuma yana ba wasu mutanen wasu kuma baya ba su Allah ka ba mu kunya
ولذلك saboda haka ne فإن أبا عبيدة يقول في حقيقة- قريب الحديث nan فإن أبا عبيدة hakika ba ubaidata يقول yana faɗa في قريب a الحديث cikin wani hadisi عن garibi جرير daga jariru إن الرجل cewa mutum إذا أراد أن يعمل الخير in yi nufin ya aikata alkhairi فيدعه حياء من الناس sai kunya ta hana shi daga mutane أن يخاف من الرياء saboda yana jin tsoro na daga riya فلا يمنعك الحياء من المفي لنا wannan ba kunya ba ce kada kunya ta hana ka aikata alkhairi إن أردت da kai nufin aikata shi انتهى nan ya ci da inda kai nufin yin abu to kawai ka je ka yi kaga ana wani aiki na alkhairi ko wani aikin ginin makaranta ko masallaci kakka ce ayin na je wajen nan akwai mutane za a ganni na tuɓe a'a tuɓe ka je ka yi aikin kai kunya ta hana ka wannan in ta- in dai har kunya ta hana ka kakka je ka yi aikin allah ko kana jin nauyi kan mutane su ga ka to wannan ba kunya ba ce riye ce ka ji farki tsakanin kunya da riya ɗin kenan كأنه يفرق بين الحياء والرياء kamar cewa shi yana rarrabewa ne tsakanin kunya da riya على أساس من نتيجة إليه a بنية a bisa foundation da yake fitar da natijan niyya فإذا اتجهت إلى الله تعالى idan ka fuskantar da aikinka da niyyarka yi zuwa Allah ta'ala فليس من الرياء babu riya a cikin wannan إنما هو حياء a takaice dai abin da yake cikin wannan abu da ka fuskantar zuwa ga Allah to wannan kunya ne فمض في عبادتك na'am فمض في ka عبادتك ka shuɗe ka zartar cikin ibadarka kai ta ibada kakka dakata نعم. وأدل صلاتك لتغييز الشيطان in ka zo kana sallarka a gida nafilarka tsawaita sallah domin ka bakanta wa shaidan أو أكثر من العمل الصالح وقتها ko kuma ka yawaita ayyuka na alkhairi lokacin aikin ka ka sassaurara alheri kawai وإذا اتجهت النية إلى الناس amma idan ka fuskantar da niyyarka zuwa mutane فهو الرياء wannan riya ne يحاسبك الله عليه Allah zai maka hisabi a kansa وأن تكون من أهل النار kuma za ka kasance kana daga cikin ahalin wuta masu yi ba don Allah ba
يهبط عملك za kuma ɓata aikinka kaka aikin إلى ka ya أن zama كذا وكذا shine domin abin neman ka in ka aikata don a zo a ce maka kaza wa kaza kaza wa kaza wane kai ai ya bayar wane ai amma an faɗa a rediyo kai wane shi ya ba da miliyan kaza ya ba da tudu wannan riya ne kuma aikin ka ɓatacce ne kuma hukuncin ka a lahira shiga wuta ne Allah ka kiyaye mu wannan riya ne ba kunya ba alhamdulillah
na akwai tambayoyi na'am
musamman wani bawan Allah daga jihar Taraba daga ina Taraba To.
Jalingo yake cewa ya ya buge wani a mota ya mutu to sai zamto wajejen farkon fara azumi ne zai fara kafara wai shin zai dauniyar kafara da watan azumin ne ya zamto in ya yi wata daya maimakon kwana 60 da zai iya zamto wasu wasu ma haka suka ce malaman amma abin da da ya fi na ihada ya gama azuminsa na ramadana bayan sallah kuma ya dauniya ya fara na ramuwar can don kowanne wajibi ne Eh, kowanne wajibi ne wasu sun yarda a shigar da azumin ta ɗau'i cikin na farilla ainiya ainiya kamar misali yanzu za mu yi sitta shawwal to wacce take da haila ta yi haila an biyo ta azumi shida ko biyar to sai ta yi niyya za ta yi ramuwarta kuma za ta shigar da sitti shawwal ɗinta wasu sun fi yarda da haka amma shigar da azumin farilla cikin farilla idan da ina aka yi rangwame ina ganin nan ne kawai amma duba da wannan hukuncin wasu daga cikin malikawa sun tafi akan cewa za a yi masa rangwame idan zai yi ramuwar aze- zai azumin farilla ya haɗa talatin ɗin da zai yi na ramadana yana ƙudura da niyya da kafara in ya so bayan sallah sai ya cika talatin amma a cikin mazhaban ma an yi rigingimu da yawa akan haka wasu suna ganin dai abin dai da zai fi kyau da samun nutsuwa don a za'imu a samu ihada da kwanciyar hankali shi ma gare shi wata rana kar ya dinga tunanin azumin kafarar nan na kisa da ya yi talatin ya yi fa don talatin ɗincin ramadana ne to mutum ya daure ya haƙura allah ya raya mu da shi baki ɗaya bayan watan azumin ramadana ya fita sai ya ɗauniya ya yi wannan azumi na kafarar kisan nan da ya yi zai fi daidai duk da saɓanin da malamai amma sun fi ƙarfafar wancan Allahu a'lamu an gane ko? na'am sunan ki cewa Allah kara shi lafiya Ya- yanayin azumi ne sai haƙo ya kama shi to ya zubar da jini har ya wuce cikin makogoro to hukuncin azumin nasa a zai zai wanke dai ya bari in Allah ya kai mu shigo bayan sallah ya rama wannan azumin inda ya tabbatar jinin nan ya shiga masa har makogoro ko to wannan sai ya hakura da wannan azumin amma in ya wanke ya ji shi garau ba zai ce zai je ya ci gaba da cin abinci ba zai kame baki har sai an sha ruwa saboda alfarmar wata Eh, sai dai in jikin ya yi zama matsala ba lafiya ne ga jini ya sha zai zai wuce wani abu ko zai sha magani wannan kuma dama zai iya azumi ne babu ba azumi sai rama guda ɗaya tak lalura ce ba zai kafara ba
wannan kuma ta ce kullum tana bibiyar tafsiri da duk karatuttuka da ake yi kuma ta ce tana da wata damuwa mijinta yana da sakaci da ibada sosai ba shi ake sallah asuba da wuya dai ta ganshi ma yayi sallah kuma ga yara suna da shi to shi ne take neman shi ya ja hankali zuwa ga mazaje masu irin halinsa da kuma illar da take ciki saboda yara suna gani ba kula da ibada da sauransu shi ne take neman alfarmashi ne to wannan dai ba kyau haramun ne wannan Allah ya wajabta wa sallah ya dinga wulakantarwa da sallah mun ji mai risala ma ya faɗa min na rasa'ili wannan wasiƙun na taruku salat ɗin nan ko wanda yake wulakantar da sallah yake ƙin yinta a lokacinta ko kuma yau ya yi ya ƙi gobe to lallai wannan sai ya shiga wuta domin mai wa sallah haka yana bayuwa izuwa kafarta don babu abin da yake tsakaninmu da tsakanin kafirai yanzu manzan Allah sai barin sallah al'adun lazi bai na nawa bai na hum tarkus salati faman taraka hafa ƙar kafara a can ko ya ce wanda yake wasa da sallah ko yake wulakanta ta yake ƙin yinta a kan lokacinta ko yake barin ta ma za a tashe shi alƙiyama tare da hamana da ƙaruna da fir'auna wutarsa ɗaya saboda haka wannan shi tsakaninsa da Allah ne zai gamu da wannan bala'o'in amma mai hali irin wannan ya yi kokari ya gyara saboda ya'ya kasu tashi a mummunan hali don abin da suka ga iyaye suna yi shi za su yi inda yana sakaci da fitowa sallah to lalle ya'yansa sai abin da allah yi saboda haka gudun haka lalle kin kyauta da kika faɗa kuma kika ce a wa'azantar ba shi ma ma duk mai hali irin nasu da Allah su bari saboda a samu yayaye masu kirki masu riko da addini amma uba ya shanka ce yana bacci ya ƙi tashi ko kuma ana sallah yana ji ya ƙi tashi ya ƙi tafi sallah yaya na wayo suna gani to gaskiya ya cuce su domin wannan abin da suke gani dole shine za su yi wannan zamani da ya lalace kana ma tsaye akan sallah ana korar yara ana jan su ana abin nan suna ƙi ina ga ka ƙi kuma kaga ai an gama halaka to Allah ka kiyaye hali irin wannan Allah ya nisanta duk musulmi daga barinsu albarkacin manzo Allah wallahu alam wannan kuma yake cewa ya je wajen wani tafsir ne sai wani malami yake cewa mutum zai shiga wanka in bai sa gajeren wando ba a jikinsa har ya mutu yana haka to in ya shiga kabari to lakamaninsa zai bar jikinsa ya zauna tsirara wani malami ne ya faɗa?
mutum zai shiga bandaki yana shiga ba gajeren wando a wani tafsiri ya ji? to ai ka san karatu yawa ne da shi kila wani fannin ne na ƙauye mu dai ba mu san wannan karatun ba kuma shi ta iya yiwa ko da akwai hadisan da ya dogara da su ya gano ya faɗa haka amma mu dai kan Allah bai sa mun ji wani malami daga malamanmu ya biya mana ba ko mun duba mun ga wannan bai kamata ba ya kwantar da hankalinsa Allah ba zai kallafa masa wannan ba idan kuma shi malamin ya zo a tafsiri ya kawo wani hadisin da ya tabbatar da wannan ko wani ƙariya da ta faru zamanin manzon Allah akan haka to kaga sai ya fa'idantar da mu amma mu ba mu san hakan ba wanda zai yi wanka shiga ban ɗaki ya kaɗai ta shi kaɗai ya tuɓe zigidir ya yi wankansa musulunci ya yarda da haka duk magabata haka suka yi yagwa in kai kaɗai ne sai ka sa wando wa kafa al'aura a'a wannan wani karatu ne ina jin na dajin na daji Allah ka kiyaye mu amma ba mu ce mu dai ba haka ba ne ba mu sani ba inda an zo da hujjoji akan haka mu ma muna saurare ya fa'idantar da mu amma ya kwantar da hankalinsa ya ci gaba da yin wankansa yadda ya saba kai dai mutum ya yi wanka tsirara inda za a gano shi amma ka je ɗaki kana wanka wannan ai ba wani abu ba ne ban ɗaki ba komai Allah ya gyara irin waɗannan abubuwa sai a hankali wallahu alam shi kuma wannan yake cewa ah, an ɗauke shi aiki a ofis sai zamto kuma ba ya aikin bai fi- a sati bai fiye je so ɗaya ba to shi ne yake ganin shin albashin da yake ci ba haram ba ne kama yana ganin aikin da ya kamata ya yi ba ya yi
eh to idan ba su da aikin da za su bashi kuma sun ɗauke shi kuma an tabbatar da aikin da ake bashi ya yi iyakacinsa kenan ai bai ci haram ba eh bai ci haram ba inda da akwai aikin ne aka hana shi ko kuma da akwai aikin ya ƙi yake karɓa albashi irin yadda wasu suke yi to su ne masu cin haram amma an ɗauke ka ka zo gun aiki an zaunar da kai ba a ce ga aikin da za ka yi ba ko ko iya wannan aka nuna maka za ka yi bai fi na kwana ɗaya ko biyu a sati ba sauran kwanukan duk babu aikin kai kuma kana zuwa shi kenan in wata salare ne kai sayanin ka karɓi kuɗin ka ba komai wannan halali ne sai dai kawai in kana nan ne kana kana ganin kana da damuwa tun da kai ka zama mai tsantseni cewar kaka zo ka dinga cin abin da kake ganin baka aiki to sai kai kokari abin da ka ci ba haram bane amma dan tsoron shubha da kake ji saboda wara'u ne wannan sai ka fara neman aiki kana kaiwa takaddunka wani waje kana ci gaba da wannan alala lurata ana samun aiki wani waje sai ka rubuta ka bar wannan aikin ka je inda za ka yi aiki full sati za ka yi aiki sosai inda za ka karɓi albashinka ka tabbatar ka ci gomanka Eh, amma irin wanda za su je a ɗauke su aiki ba aikin sai shugabannin ma'aikatar su ɗan dinga ɗaukan wani abu a cikin albashinsu suna basu kuma sun san ƙarya ne to kaga wannan ai haramun ne ko kuma irin wanda ake ɗiba a ce ma'aikata ne babu su ma kawai manyan ne suke boca su karɓi kuɗaɗe su ci to kaga dama wannan abun shi aka saba yi yanzu ai mafi yawa haram ɗin ce sai dai Allah ka kiyaye mu kuma wannan mugayen halaye da ma'aikata suke Allah Ubangiji ya gyara namu musulmi don ba ɗabi'ar musulunci ba ce wallahu alamu alhamdulillah